نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص والتقوى واختم لنا بالخير يا رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Iyayena mata a wannan gari na Kumo mai albarka a Masjidul Ansar, Akko Local Government, barkanmu da kasancewa yau biyar ga watan Ramadana, shekara ta 1445 hijira na Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. wanda shine ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa a muna cikin darasinmu na tarihin matan annabawa tarihin matan annabawa a shekaran jiya mun tsaya akan tarihin na na hawa'u da muka yi da asalin halittarta da manufar halittarta kamar yadda kuma muka tattauna akan irin yadda annabi adam alaihi salatu wassalam ya karɓe ta da Allah ya masa kyautarta don ta zama ɗaukakewa a gare shi da kuma samar masa nutsuwa da taimako muka ce ashe daga cikin manufar halittar mace da auren mace shine ta zauna da mijinta ta taimaka masa ta agaza masa a rayuwa ba wai ta zama nauyi gare shi da kuma ɓata masa rai da jefa cikin baƙin ciki ba Allah ya sa kun gane kuma Allah ya sa ku yi aiki da shi. Mata ta biyu ita ce matar annabi Nuhu, ita kuma labarinta ba daɗi. Mun ga irin abubuwan da ta yi ta yi, kuma Allah ya ce ita kafira ce, ta ha'inci annabin Allah, ta ci amanarsa, ta ɓata shi. ta yi abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba muka yi muku nasiha muka ce kar ku koyi da hali irin nata mace mai ha'inci mai cin amanar miji mai cin amanar aure ɗabi'a ce mara kyau wadda take ba ta daidai ba muka ƙara gaba muka karanta tarihin wata mata daga cikin matan annabawa ita ce matar annabi Ibrahim wannan shine annabi na uku da matarsa mai suna Nana Saratu Nana Saratu mata ce mai daraja Nana Saratu mata ce mai matsayi da a ɗaukaka da Allah ya bata kuma ita ce mata annabi Ibrahim ta farko malaman tarihi suna faɗa cewa ta ƙarƙashinta aka samu annabawa da yawa na banu Isra'ila. Ta ƙarƙashinta duka, ku duba mace ɗaya Allah ya mata albarka mana. Annabi Musa, annabi Haruna, annabi Dawuda. da ɗansa annabi Suleiman, annabi Zakariya da annabi Yahaya da annabi Uzairu da annabi Armiya da annabi Isa duk waɗannan an biya banu Isra'ila ne, annabawan banu Isra'ila ne, dukkansu gaba ɗaya dangantakarsu tana tikewa zuwa kan wannan baiwar Allah matar arziki ita ce na nasaratu. yasa in mace ta yi zaman aure mai kyau Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ɗayi ba za ki ga ta bar alheri ko da ta bar duniya yanzu wannan ita ɗaya ce dukkan annabawan banu isra'ila ɗin nan yantahi nasabuhum ilaiha nasabar su dangantakar su tana karewa zuwa gare ta baiwar Allah to sai ku zo mu tafi ku ji abin da ya faru kuma ta gamu da jarrabawa ke yar uwata ke diyata ke kanwata ki sani fa duk damar da Allah ya baki da matsayin da kika samu a gidan mijinki fa akwai jarrabawa a rayuwa kawai sai ki shirya ki rungumi wannan jarrabawa da gaske kuma Allah ya taimake ki wata rana annabi Ibrahim da annabi Lutu suka tashi suka tafi can ƙasar Sham ɗan gidan baffan na nasaratu mai suna harana ya haɗu da ita mana ta haɗu da ɗan gidan babbanta wannan wata magana ce wato tana da tsawo ba zan tsawaita zance a kanta ba zan wuce kawai abinda nake so mu gane cewa annabi Ibrahim ya aure ta a matsayin matarsa kuma ya so ta ya ƙaunace ta sosai kun ga ashe annaba ma suna soyayya ke suna ƙauna duk miji na ƙwarai yana son matarsa malama duk mata ƙwarai tana son mijinta daman shi asali aure an yi shi ne da ƙauna ya in ba kauna ba ka zo ka zauna a gidan mutum shekara da shekaru kullum ai sai kauna za ta zaunar da kai yasa duk auren da babu kauna baya dadewa an ce annabi ibrahim ya sona nasarar saboda addininta ke ma ki dage da addini don mijinki ya kaunace ki ko manzon allah lokacin da ya sake na na hafsa ya ce ya sake ta hafsa 'yar gidan sayyidina umar Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya ce, A gaya wa manzan Allah ya mayar da ita, a mayar da ita, fa'in na kanin mutum ƙawama, saboda mace ce mai yawan azumi mai yawan ƙiyamun lailin sallar dare. Allah bai waiwaici laifin da ta yi wa annabi ba, bai bincike wani abu na halinta ba, ibadar ta ya gani, Allah ya ce wa annabi ka mayar da ita, mace ce mai yawan sallah mai yawan azumi da ƙiyamun laili. da haka annabi Ibrahim ya sona nasaratu saboda addininta da kuma ibadarta da tsoron Allahnta. An ce a duniya ba a taɓa yin mace kyakkyawa ba bayan na na hawa sai na nasaratu. Ku ne mata kuke magana kyau ko? To duk duniya ba wanda ya fi na na hawa kyau. shi yasa duk wata mace a duniya da za ta yi kyau a ce kyakkyawa ce to daga kyawun na na hawa'u ta dosana mata annabi adamu haka ita ma na nasaratu Allah ya raba kyawun na na hawa'u gida biyu aka bantari rabi aka bata yasa ba za a taɓa yin wata mace da tafi na hawa'u kyau ba ko tafi na nasaratu ba duk matan da kuke gani ko matan larabawa ko turawa ko hausawa ko fulani ko wane na ga wata ba fulata na wai ta ɗauki hoton ta wai fulani fulani tana ta wani kada jikinta tana akwai wanda suka fi ki kuma duk kyanki kina ba fulata na in baki zama mai addini ba kyanki ya zama na banza maciji ma ai mai kyau ne yayi maciji in kaga bayan safatarsa ga laushi ga wani dabbare dabbare mai kyau amma me a cikin sa guba haka ba wata mace za ta ta mana wani barazana wai ita kyakkyawa ne kyanki na banza in ba kya tsoron Allah na shirme kuma kin kai matan annabawa ne kar wani namiji ya yadda mace ta ja shi a ƙasa wai dan tana da kyau kyawu shine kyan hali ko baki ji ba kyawun ɗabi'a kyawun hali shine kyau ba kyawun fuska da kyawun fata ba ciki kuma a kuntume da ɗoyi da tsiya kamar jaba a'a amma jama'a kamar yadda na gaya muku bayan Allah ya mata wannan baiwa kuma sai ta shiga jarabawa da abin da ya faru annabi ibrahim ya ɗauki na nasaratu mata sai ce ki tashi za mu yi hijira za mu tafi ƙasar misra a lokacin akwai wani mugun zalimin sarki a misra mai suna amr bin imru qaisi ibnu mayaluna kafiri ne mugun kafiri amru ibnu imru qais ibnu mayalun hajiri mazinaci a lokacin ana ce da shi malkul muluk sarkin sarakuna babban sarki ne a misra kun san halin wannan sarki duk lokacin da ya ji labarin wata mace kyakkyawa ko ta waye in dai mata ce ta wani sai ce a kawo masa ita sai ya yi zina da ita kai in ya ga dama ma sai ya rike ta kawai ya ajiye ta ya tabarna da ita kawai ashe ba yau manyan mutane ko masu mulki ko masu sarauta ba aka samu suna neman mata wata ta bugo min waya tana ta mamaki tana tambaya na wai wani babban mutum ne mai matsayi kaza kaza malam ka gafa abin da yake min nace ai ba wani abu daman sananne a tarihi ana samun manyan banza ai babba ne mai matsayi ana yallaɓai ana ranka dade amma manemin mata ne mara albarka da ka bi a hankali kada girmansa ko rawaninsa ko matsayinsa ko mulkinsa ko kaza ɗinsa ya saki kuskura ki saki jikinki gare shi zai iya lalata ki ya zubar miki da mutunci kuma ya kore ki ya sallame ki dan ke baki isa ma ya aure ki ba ku bi hankali wai ya kira ta wai yace wai yana son ganin ta ta je guest house ɗinsa na ce to yanzu ke idan aurenki yake so zai yi haka ake neman aure a ƙasar hausa saboda shi babban mutum ne kawai sai ce ki je gidansa gidan baki ya saita mata lokaci karfe kaza wai ta kira ni tana tambaya na ce kin shiga uku kar ki kuskura ki ce ranka ya dade ranka ya dade ranka ya dade ba za a bar ni a gida in ce ba kuma ba na zuwa gidan mutane ki gaya masa wannan Allah malam nace to tsaya kar ki faɗa ki gaya masa ce in aure na ake so a aiko gidan iyayena ya matsanta mata na ce karki kuskura in ya kira sai ta kira haka na murkushe ta na hana ta zuwa ma ba dan ba dan ba har ta shirya za ta mutumin kirki ya kira ki guest house ɗinsa ko waye shi kina mace yana namiji kin san halinsa kika san me zai miki ya je taɓa miki mutuncinki ya sallame ki baki isa ki kai ƙararsa ba ku bi a hankali fa al'amura sun canja rayuwa ta canja duniya ta zama ɓarna mutane suke yi wannan sarki da ya gama kyakkyawa sai ya ce a kawo masa ita hanallah idan matar wani ne sai ya ƙwace matar sai ya ce na sake ta shi ba yake sakin ka zo da matarka kuma ya ce an sake ta ta buga ba mu guri idan kuma yar uwarka ce in yar uwa ne kamar kanwa ko ya sai ya kyale ta ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce manzon Allah yana cewa lam yakzib ibrahima illa thalathu kadhibat ibrahimu bai yi ƙarya ba sai ƙarairayi guda uku wannan ƙarya ce amma ta halal akwai ƙarya ta halal to ƙwaya uku ne ya yi na farko yace qawluhu hina du'iya ila alihatihim lokacin da aka kiraye shi yaje yayi bautar gunki kamar yadda babansa azara yake yin bautar gunki wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin sai ce inni saqim ba na jin daɗi lafiyarsa kalau a lokacin amma cewa aka yi zo a ji abauta gunki sai ce ba na jin daɗi ba da lafiya wannan ƙaryar ta halatta in za a kai ki zuwa ga saɓon Allah to ki yi wani abun irin wannan ba laifi ba ne lokacin da ya je sassare gumakansu da suke bauta ba Allah ba aka zo ana tambaya waye wannan aikin ana neman za a kashe shi za a masa illa yace fa'alahu bal fa'alahu kabiruhum hada wannan babba daga cikin gumakan babban shine zuwa ya je samu ɗakin gumaka inda ake wutar gumaka duk ya faffaskare su gaba ɗaya sai ya ɗauki gatarin sai ya rataya a kafaɗan babban yace la'allahu yarji'u in sun dawo za su ga wannan babban shi ya sassare in suna da hankali suka zo suka gama girbi ko gasari a rataye a wutan a wuyan babban gunkin aka kira annabi ibrahim aka tambaye shi waye wannan man fa'ala hada bi aliyatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabirun hada fas'aluhu in kanu yantakuna wancan gunkin ya karye wannan an sare cinyarsa wannan an raba shi gida biyu wannan an balle mai kunne wannan an gutsure shi wannan an tsuguna duk sun kwanta gaba ɗaya kuma kan da ake bauta musu sai ya rataya abin saran a wuyan babban sai ya ce ku tambayi wannan katon shi zai shi ya yi musu in kuna da hankali suka ce لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم wafin lakum bali ma ta abudu min dunillah ah to kun san ba sa magana ba su da rai ba sa kaza ba sa kaza shine za ku zo ku rinka bauta musu ba Allah ba tun da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba ashe ba ku da hankali to a nan gurin kin ga ai shi yayi aikin amma da aka tambaye sai ya ce waye sai ce babban to wannan ƙarya ta biyu kenan ta halal kin ji ai karfa ki je ki wa miji saka a ce waye ki je ki mun an aiki ki ce shi ya saka ba haka nake nufi ba yawwa to sai kuma da wannan sarkin ya zo ya gamsu da kyakkyawar mata ita ce na nasarar suna tafiya sai sarkin kawai sai kai wa na nasarar farmaki hankalinsa ya kai gare ta wannan kan zai yi ta'adi da ita sai ce kai wannan mata fa to tun da annabi ibrahim ya san halinsa yana ɓace wa mutane mata sai ce ukhti yar uwata ce kin ga ai matarsa ce ko amma bai ce matarsa bane sai ce yar uwata ce abin da yake nufi ‘yan uwarsa ce a musulunci tauriya ke na ake cewa waɗanda abuwa tauriya duka waɗanda abuwa kun ga annabi ibrahim yana da uzuri yayi amma akwai riwaya da aka ce wallahi yake yana jin tsoron in ya tashi alƙiyama Allah ya tambaye shi akan waɗanda abuwa kefa guda nawa kika buga kin taba tunanin Allah zai tsaye da ke ya yi zabi ya tambaye ku? Da Annabi Ibrahim ya shigo wannan gari na wannan babban sarki, azzalimin sarki, jabbarun ganin jababirati. Kawai sai aka kawo wa sarki gulma aka ce tab. Ga wani mutum fa ya zo da kyakkyawar mace. Da wannan gaya muku tun a farkon tarihi tana da kyau ko? ba na saratu muke magana saratu aka ce wa sarki ta ai wani ya zo wani bako ya zo da wata mata mai kyau kawai sarki sai ya aika ya ce ibrahim ya zo annabi ibrahim yana zuwa da matarsa suna kusa da ita sai sarkin na ya kalli da nasara sai ce wannan ba yana so zai kwace ta sai annabi ibrahim ya yi wuf ya ce yar uwata ce yar uwata ce yar uwata ce kai duk da sarkin na ya ce ka wuta subhanallah kawo ta maza maza maza kawo ta annabi ibrahim yana ji yana gani ya ɗauki sarrafi ne ka mulki malama masu mulki ai suna da dama a hannunsu akwai abin da ba yadda za ka yi yanzu ki duba annabin allah ne amma yau ya zo ya fada cikin jarrabawa ga wani mai mulki kafiri wanda shi annabi ibrahim ya fi shi matsayi da daraja a wajen allah kowa ne babu amma dole ne yi da'a saboda mai mulki ne yana da gwamnati a hannunsa ya ce bani matar ya kwace a ɗan ibrahim matarsa da kin ga wannan ita ce jarrabawa ta farko da na saratu ta bada yau ga na saratu a hannun wani azzalumin sarki mazinaci in ya gama fadarsa zai ji kawai sai ya yi lalata da ita wal iyazu billahi lokacin da za ta tafi sai annabi ibrahim ya kira ce ce ke kakki karyata ni akan abin da na faɗa duk abin da zai maki karki yadda ki ce ni mijinki ne ki ce ke yar uwata ce dangi na ce ki saboda ya tambaye ni na ce ke yar uwata ne in kika ce ke mata ta ce zai fa kwace ki mura duke na yace kuma ba ƙarya ne ba saboda yanzu a duniya duk duniya ba ni da ‘yan uwa musulma sai ke ke kaɗai ce musulma mai sallah da gani sai ke karki canja ra'ayi karki faɗi wani abu shi wannan yana nuna miji yana iya ɗora matarsa akan wani ra'ayi na ƙwarai ya ce ga abin da na ce za ki yi don mu samu mu rufe asirinmu da nasara ta tafi tana rabar jiki tana cikin damuwa tana zuwa kawai sai ta ce a bata ruwa za ta yi alwala za ta yi sallah to inda sarkin zai yi lalata da ita ina maimaita wannan maganar kulafa ana iya samun babban mutum mutumin banza ku rinka tunani ku rinka gane karatu ba wannan fa babban sarki ne amma ga abin da ya kulla na sharri to kuma wannan yana nuna cewa duk lokacin da kika shiga cikin tashin hankali da bala'i kakki manta da Allah baiwar Allah na nasaratu tana kallon mijinta suka rabu sai hawaye an kaita wajen sarki kawai ta kama alwala sai ta kabbara sallah kawai sai ta kama addu'a cikin sallah Allahumma إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر قال فغطى حتى ركب برجله baiwar Allah kin ga amfanin mace mai ilimi ko kin ga amfanin auren mace mai aƙida ko kin ga amfanin auren mace mai imani ko kin ga amfanin auren mace mai karatu ko kin ga amfanin zuwa makaranta da ilimi ko da wannan bala'in ya same ta kun ta yi alwala ta kama sallah ba ta manta da Allah ba ashe in dan adam ya shiga cikin masifa da farko da zai fara tunawa shine Allah Allah duk bala'i in ya same ki kawai ki tuna Allah kuma wallahi Allah zai kare ki ga addu'a da ya ubangiji idan ka san cewa na yi imani da kai kuma na yi imani da annabinka shine annabi ibrahim allah ka sani wa ahsantu farji na kiyaye farjina ku ji wannan magana na kiyaye gabana na kiyaye al'aurata ya iyaye mata ku kiyaye al'aurarku ku kiyaye mutuncinku kun jina na saratu tana roƙon allah cewa allah ka sani na kiyaye farjina abinda suke nufi ba na zina ban yadda wani ya zo ya lalata ni ba ban taba yi bayan Allah wa maryam ibnat imran allati afsadat farjaha na na maryam yar gidan imrana ita ma Allah iya beta wanda ta kiyaye farjinta wannan yau kiyayewa farjin kuma shine babban aiki wasu mata an da su kamar karnuka namiji ya zo ilalata ki ya yaudare ki ya halakar da ke ya bata miki addini abun mamaki yau ta kai ga hatta matar aure tana zina kuma wata tana zinan da goyon bayan mijinta a'a wata mata ta bugo mun tana fatawa ta ce malam mijina ya ƙaurace mun malam mijina baya kula ni ba na haduwa da shi a shimfiɗa malam na yi masa magana sai ya ce ba ki san hanyar da ake zina ba ki je ki ta ce na je ne ya ce wallahi ki je ki na ba ki dama dan banza ki na mara kirki auren wannan auren asara to wannan ma ba shi kare ba akwai matar da ta ce min malam abun mamaki miji na kasuwanci yake yi da ni na ce wani irin kasuwanci ta ce kasuwanci neman kuɗi yake yi da ni ta ce yana aiki a wata babbar ma'aikata akwai mutane turawa da waɗanda ba 'yan najeriya ba su kuma kafirai ne suna so a kawo musu mace su yi zina da ita kawai sai ce ga matata ta ce malam abin mamaki mutumin nan sai ga shi ya kira ni yana cewa ke ga harka fa ta samu za mu samu kuɗi ta ce wace harka ya ce ga waɗannan turawan ga waɗannan kaza ki zo ki ba da jikinki ki ba da mutuncinki a yi zina da ke mu samu kuɗi ta ce yanzu kai sai ka yadda ya ce yau ai da ni ma za a yi ya ce layi za mu don su tabbatar ketawa ce shi din zai yi da har ce mata yake yi ni fa na dade ban ga bala'i irin wannan abun ba har ce mace yake yi idan namiji biyar ya miki layi za ki iya ko shi da ko bakwai zai iya hada mata na ce mijinki ta ce wallahi wallahi mijina ne malam in ƙarya na masa kada Allah ya ɗan da annabi wallahi haka ta faɗa mun shiru na ce sau da yawa ta ce sau da yawa malam in ba da kuɗi in na kira shi ba da kuɗi sai ce ki dalla kira ke da abin da zaki bayar ki shiga gari kawai ni ce to ta ce to kuna mamaki wani abu da sun gaya wa dubu to tsiya da mutane suke aikatawa a ƙasar da wasu mutane yadda kika shaidan ma in zai farka sai ya biyo bayan su wallahi ta ce mana wallahi da na biya mutumin nan da haka zai rinka yawo da ni ya kai ni wajen abokanansa a yi zina da ni a biya ni na ce ki kashe auren nan wurin ki karshi da ka iyaye mata ku kiyaye farjin ku ku kiyaye mutuncin ku sun jina da saratu ta yi addu'a ta ce ya Allah Allah ta sani na kiyaye farjina ba wanda yake alaƙa da ni illa ala zauji sai mijina fala tusallit alayya kafira Allah kada ka bar kafiri Allah kada ka bar wannan kafiri ya zo ya lalata da ni ya Allah kada ba shi dama mutumin fa a lokacin ya faɗi kayansa ya shirya kawai zai yi barna da ita ne kawai sai shi wani abu kamar shoki ya kama shi sai ya faɗi ƙasa tashi kasa tashi ya yi Allah ya karba addu'a da nasaratu kawai sai dai ta gaban za a zube ya faɗi ta ci gaba da sallah da addu'a shi so yake yi sai sallama ya rungume ce ya lalata ta matar annabi wallahi baka isa ba matar annabi ka yi zina da ita ba ka isa ba ka san me yace mata sai yace wa da saratu ki mun addu'a ki mun addu'a in tashi in mun addu'a in tashi ba zan cutar da ke ba Allah sarki kin ga mace da rauni sai ta daɗa addu'a kuma ta ce Allah ka bashi lafiya ka tashe shi tun da yayi alƙawarin da zai cuce ni ba sai ya miƙe tana addu'a sai ya miƙe yana miƙewa ba sai ya kanta ba a'a sai ta daga hannu sai ta ci gaba da addu'a ha sai ya faɗi sunan mai ya faɗi miƙe hannunsa da zai iya ba ɗaga ƙafarsa da zai iya ba sai kana da ƙarfin da za ka iya zuwa ka yi lalatar ba kawai sai sake cewa to yanzu shi kenan da ɗaya mun addu'a in na miƙe ba zan ba zan kusance ki ba to ai mace ce kuma sai ta daɗa to ai ta so take maza maza ya sallame ta tafi ai ta daɗa daga hannu ta yi addu'a yana miƙewa sai buhuye ka da wani sai ta daɗa yin addu'a ta ce Allah fala tusallit alayya kafira kar ka ba da dama wannan kafirin akai ba wallahi haka suke sai da yaso uku yace to yayi alƙawari na hudu ya mai addu'a ka roki Allah Allah ya bashi lafiya sai ya kira fadawa sai ya ce ku zo ku dauke wannan ba mutum bane shedani ya kuka kawo ku zo ku dauke ta shedani ya kuka kawo wallahi ba shaitan ya wani Allah ka rike Allah ya kare maka mutuncin ka ke ma in ki rike Allah ba gudun sai ke ta mutuncin ki wata ta ce wani saurayi yana zuwa mata hira zance ta ce wallahi malam na yarda da shi na aminta da shi ina ganin sa mai addini kawai sai na ya fara samun maganganun banza ta ce kai ta ce me haka ce ina fa ganin mutuncin ka me me zafi kawai ta ce kawai sai na ga ya fara nema na ta ce ka zo gida mu iyaye na su yadda su baka dama ka shigo har gidanmu ka nemi ka lalata mun mutunci na a gidanmu ta ce duk ka sake mu wannan magana ya tafi bayan wani lokaci kuma suna cikin soyayya suna cikin soyayya kawai sai zo yana kawo mata magana zai lalata ta ta ce kaga ni ba mutumiyar banza ba ne ni aure nake so mai na sunna ba zan yi lalata ba iyaye na basu yi wallahi wallahi ba zan taɓa yin zina ba kuma wallahi ina shaida ma ba kai saka yi zina da ni ba shikenan shikenan ta kira da nace ki kore shi daga yau ki ce kare sake zuwa in ya zo gidan ki bi shi da faskare mutumin banza ne kawai duk saurayin da ya zo gidanki ya zo yana hira da ke ya nemi ilalata da ke a gidanku ki masa nasiha idan aka masa nasiha bai ba to ki sallame shi ki ce ya gaba ki ce ka je ka nemi irinka yan iskan duniya ba ni ba to bari ki zauna abin mamaki a jiya kwanan nan wata ta kira da tana mun tambaya kin san me ita kuma babban ta ne yake neman ta babba fa babban ta dan uwan ubarta kawai ta ce sai ya rinka yawan kira na ya ne ta ce lafiya kan baba to ya hana muna ne ta ce lafiya kalau kawai wata rana sai ji gun wata magana ta ce kamar mafarki kamar ba shi ba sai ta ce sai ta ce babban ni ba ba haka nake sai ce to me ina da me don uwan ubanta mace amana ta ce wallahi malam mutumin nan dagewa yi sai ya yi lalata da ni ubana ne ba na ce ki daina ɗaukan wayarsa ki daina magana da shi ki daina kula shi ko baban ki ya aike ki gurin su ki ce baba ka yi haƙuri da Allah ai mun afuwa in ya matsanta ki mai bayani wallahi iyaye mata ko abin tausayi ne kuma ko abin farauta ne farauta komi yana iya faruwa a kanki shi yasa na ce miki ki kiyaye mutunci wannan sarki ya zo ya ce ku zo ku ɗauke ta wannan ba ma'an sarkin ilayya illa shaitanan irji'uwa ila ibrahim shaidaniya ne ku dauke ta kuma da ta wajen Ibrahim ku dauki cikin bayina akwai Hajara ina da bayi ku dauki Hajara ku ba ta ku ce maza ta je ta tafi da ita tunda yayi yayi ya lalata da ita kuma wai sai an nuna mata sarauta sai ya bata kyautar baiwa Hajara yake tafi da wannan ki je ki ta miki wanke wanke da shara da aiki da wajen dan uwanki ita kuna nasara ta karɓi wannan baiwa hajara ta tafi da ita kuna gane karatu nan kuwa amma yau za ku sha mamakin abin da ya faru kuwa kun gada nasara ta karɓi hajara ko ba ku ji sunan ba mai sunanta to kin ji asalin na na hajara hajaran nan fa da aka je aka dawo matsayi da ta zama kishiyar saratu eh kaɗan daga aikin ku na aiko mata bari mu sauri Allah sa lokaci ya bari mu ji me ya faru ha yace a dauke ta a tabbata ita kuma a dauki baiwa daya ga wata yan baiwa nan sunanta Hajara yarinya ce karama aka hada ta da ita wannan sai yake nuna cewa ashe yana da kyau mace in ta samu hali ta dauki ne mata aiki ya dai yau ba za a dauka ba duk wacce take buƙatar mai yan aiki ta dauki mai mata aiki ta taimaka mata da na hajjara ta karfi baiwa ta kama hanya ta tafi tana zuwa ta cewa annabi ibrahim bitin ta kenan a sha'arta an nan ma'a rata kai da kafir wa ahjaba walida baka gani ba gashi Allah ya juyar da kaidin wannan arni wannan kafiri Allah ya taimake ni a kansa jama'a abin da nake so ku gane a nan kafin mu ci gaba wannan isar wannan tarihin imamu bukari ya kawo a cikin sahihinsa hadisi ne sahihi yana nuna karfin imanin na nasarar kin shirya za ki kare mutuncinki kin shirya duk abin da ya faru ba za ki ci amanar mijinki ba to yau ina matan auren da su guba kwatarsu aka yi ba ba tilas aka musu ba a'a da kansu suke tallata kansu suna yin zina suna lalata kuma suna da aure ta tafi kasuwa an latsa ta ta latsu ta je makarantar boko wani yaro yana binta ta yadda mijinki ya yadda da ke mijinki ya aminta da ke mijinki ya baki amanar kanki ki tafi boko ki je ki diploma ko NCE ko digiri baiwar Allah kika ci amanarsa kika kama soyayya da ɗalibai wanda ya ɗauke ki a mota a kai ki can ku je ku yi fati ku je da sunan karatu har ma zuwa kike ana kwanciya da ke kuma ki komo gida ki tuka masa tuwo gobe kuma ki ce ba ki kudin break ko ba ki kudin mota za ki tafi jami'a karatu kin ci amana mai yaudariya kuma Allah ba zai kyale ki ba wannan iya cikin masifar da wasu Allah ya jarrabe su mace bini bini ta takura ka ni karatu zan yi ni makaranta nake so ni boko ni diploma zan yi ni wallahi zan yi hajjab ne ni nursing zan yi ni da Allah kaza zan yi ka yadda da ita ka ba ta dama ta je a makarantar ta je ta haɗu da abokanai ta manta da kai ta lalata da wasu wanda ba kai ba ta ci amanar ka ta sa duk wanda bai yarda da matarsa da imanin ta ba kar ya mata ta tafi makaranta wai kwanan ba duk wanda bai yarda da imanin matarsa ba bai yarda da kamewa ba duk yarinyar da ta ga mai rawar kai ne mai yawan kula maza kakka bata ta je karatun diploma ko yanci ko digiri saboda za ta iya cin amanarka amma in ka yadda da ita ka gwada ta ka yadda da imanin matarka to muna ba da shawara a ba ta dama ta je karatun ta diploma NCE digiri duk abin da za ta yi don muna buƙatar mata masu ilimi amma za a ba ki dama ki je ki karatu in kin yi alƙawarin za ki kiyaye amanar aure ba kawai ki je ki mai da kanki budurwa ba maza su ta lalata da ke daga karatun an tsallaka an shiga rashin mutunci ba yasa koyaushe idan mutum ya mun fatawa ko wasu ta mun fatawa tana faɗa mai gidanta ya hana ta karatu ni ba na ba da amsa a kai tsaye sai an binciki mijin me yasa kuma sai an binciki halinki watakila ba ki da kirki a wayarki ya sha kama ki da- da hoton maza ya sha kama ki kina waya da maza yanzu mijin da ya kama matarsa tana waya da maza shi ne zai dauke ta ya kai ta sayi digiri ku yi adalci ku faɗi gaskiya mijin da yake zargin matarsa da makocinsa yana neman ta mijin da yake zargin matarsa da abokanansa suna neman ta shikenan sai ta zo ta ce wai ta kawo fom wai za ta je ta diploma ka hana ta ba za a bar ki je ba an hana ki din ki zaɓa ko auren ko kuma fita zaki ko kuke jawo kanku wani lokacin ai ba ku da amana ba ku rike gaskiya shegen kallon nesa da leke-leke mace da mijinki da cinki da shanki da komai amma ki zo kina neman maza wani ya ce malam na gina mata gida na miliyoyin kuɗi na sai mata mota ta miliyoyin kuɗi abinci a gidana sai dai in bayar falo-falo guda kaza take da shi gurin sauke baki gurin 'ya'yanta komai akwai ya ce na ce mata malam ba abin da ba zan yarda da ke a kansa ba in na ga kina alaka da maza bayan na gama miki wannan gatar ni kadai ne mijinki ta ce malam sai ga shi kwaɗa na kama wayar ta malam ba labarin ba daɗi ba daɗi labarin na ce ka zallame ta kore ta maciyar amana ce yaya miji zai yi rike miki alkawarin amana ya ɗauki nauyinki ya miki duk abin da ya kamata ya miki na kulawa kin manta da arzikin da kika samu ki zo kina bin mazan banza sai a sallame ki a sake ki ki je ki ta bin mazan titin tunda su kika zaba kuma duk wadda ta kare yadda akan barna da take a gidan aure Allah sai ya tozarta ki yasa kullum muke gaya muku kula da tarbiyya ku ja 'ya'yanku mata kusa da ku ku nuna musu Allah kuma wace duk inda take ba wani ko yana son ta ba wani ba zai nemi ilana ta ta ba wannan zamani fa na ban tsoro ne fa yawan fitan 'ya'ya mata ba daidai ba ne bini bini an aike ta can bini bini an tura ta can a'a inda 'ya'ya maza ku tura 'ya'ya maza shi yafi wani ya ce a ai malami ni ƴaƴa na mata ba a yi kyansu a gida ai ba sa fita ina ce gaskiyar ka in dai wannan zamani ne kan ba kai laifi ba yace duk aikin da mace za ta yi na gaya mata ga ƴaƴa na ba za ki aika ko almajiri ki aika amma ƴata ki tura ta waje waje ki shago waje kaza je ki wuri kaza yace a yace wallahi malam nakan tashi da kaina na kwanta bacci ana buƙatar biredi ana buƙatar bombita ana buƙatar suga ana buƙatar abin da yara za su yi karyawa ina ganin ƴaƴana mata suna gidan suna gire ce wallahi malam kaka zan rataye riga ta in ce ba ni kudin in je in siyo miki uban shi da kansa zai je ya tsaya shi ya ce ya kun tura ya ta budurwa don saboda ban san bala'in da za ta gamu da shi a hanya ba kun fi ni sanin wannan karatun kun san bala'in da kuke gamuwa da shi kun san tashin hankalin da kuke haɗuwa da shi na maza yau ko ba a bar karamar yarinya ba ba a bar 'yan shekara sha biyu ba ba a bar 'yan shekara sha biyar ba matar aure ma ba a kyale ta ba ya san kina da miji wallahi zai bi ki wata mata ta ce malam ni ko asibiti na je ina dawowa kawai sai na ji wani yana bi na na leƙa sai na ga mota tana bi na sai na ji ana yace tace ya dai tace sai na ga mutum kofar da mai da shi a mota yana ɗaga mun hannu haka yana mun bito ta ce malam ni mata aure ne sai ce tsaya mana tsaya ki gani tsaya ki ji ta ce malam in ruka da gudu ne da rasa inda zan sa kaina haka na lallaba na zo kofar gida kirim na shiga na tura ina leko shi da kofa mutumin nan bai fita ba na ce da mijinki yana nan da kin haɗo shi da faskare ki turo shi ya zo tare da shi ki buga wallahi ba aminci motar haya za ki hau daga nan zuwa wani guri kaza sai wani ne ne a makarantar boko ba malami yana koyar da yarinya sai ne ta a firamare an samu a sakandare an samu ballantana yan diploma da yan ce kam sai abin da Allah ya har yanzu ba ku wasu ba har yanzu ba ku ji tsoron Allah ba to ku duba karfin imanin da nasaratu an neme ta da bala'i an neme ta da masifa ta tsaya ta yi sallah ta yi addu'a wata ta mun fatawa wani ya zo ya mata fade wani ya mata kaza kuma yanzu matsalar ma an bincika har ciki ya mata nace kina ina wallahi malam da ƙarfi yamu nace baki da haƙorin cizo baki runtuma kujera ki kanza ai in kin ga wace an zo an yi lalata da ita an yi fade da ita ko dai bindiga aka sa mata ko kuma ƙarti aka sa aka bankare ta a dole dole amma in daga shi sai ke ne ai akwai hanyoyin da bai sai ta baki baki cizo kawai ya ishe ka in na gatsa in na rike fatar hannun aka na gatsa wallahi ba zan sake ba sai na ga jini sai na gutsuri naman na tofar da daɗa rungumar wani guri kuma cizo ba ku san muhimmancin cizo ba ko cizo ko ki kewaya duk abin da ke gani a kusa da shi rintume shi kawai in kin kashe shi ma jihadi ki kai wallahi mawai sai mace ta zo wallahi an samu matsala na ce yaya aka yi kina ina kin yi kokawa da shi ita ba ta yi ba ba ki cije shi ba ba ta yi ba na ce ƙarya kike ƙarya kike na ce bindiga ya daga miki a'a wuka ya ɗauke ya zara zai soka miki a'a mala haka kawai ya ce ki zo ki gwada a shimfiɗa ya yi lalata da ke ki zo kira min fatawa ba ki iya na ce ba ku jira ne a ɗakin ba wani dan karfe haka a ɗakin ba karfen labule haba haba haba masifar ta kai dole sai kin kwaci yancin ki ko da hauka nace to baki ihu ba kuma a cikin mutane ne fa wai ita ba su ihu nace ƙarya kike wallahi ai zan yi ta kwala ihu wayyo Allah na shiga wayyo ita ihu wani zai zo ya kawo miki a wannan ɗauki yar uwarki ba ta yi ihu ba ba ta yi kokawa ba ba ta yi cizo ba ba ta yi kaza ba wai shine wai ta zo ya fatawa na ina Allah ya bawa na nasaratu kokari da imani ta yi tawakkali ga Allah kuma Allah ya karɓi tawakkalinta Allah ya ba ta karama la masila la'a hajiri ya zo nemanta Allah ya kare ta da tsoron Allahnta riwaya aka ce ya miƙa hannunsa haka ta buge hannun ta yi addu'a ta roƙi Allah ya daga kallonta zai yi barna da ita ta daga hannu Allah ya riƙe hannunsa ya riƙe ƙafarsa ya faɗi su mamme ya kasa motsi kun ji wannan zance yanzu wannan jaraba ce ko ba jaraba ba to sai ki shirya ke ma Allah zai ke jaraba an fa kama an kama Muhammad ce ba ta aure ba dan mijinta yana soyayya da ita ba ki gane ba dan kishiyar ki dan kishiyar ta yana soyayya da kuma aka kama suna aika wasiƙu suna yin tek suna cajin da ɗan kishiya wata mata ta ce mun malam ni kam da a kaina ya faru ta ce ƙanin mijina ƙanin mijina ni nake ba shi abinci ni nake masa kaza na zuwa gida na wata ran kawai sai rungume ni ya ce wa ta ce wallahi sai rungume sai ce ya ce ta amma ba yayansa ya samu mata kwanan nan ma wata take min fatawa take cewa wai irin mijinta wai a gaban ta yana fara yana ce shi ne yana ta addu'a Allah ya bashi mata irin da na ce ya gama kalli ki tas ya karar da ki wato ana barna a cikin gidaje labarin bai da daɗi na ce kuma ke da ya zo ya kama ki ya kika yi masa ta ce malam ai Allah ya taimake ni kusa da wani turmi dama ya zo kama ni ta ce wallahi ta ƙarya na ɗauka malam muka ruga da gudu sai a zauren kofar gida na jefe shi da kamariya na ce Allah ya miki albarka yar arziki da an zo an same ki da shi yana kaza da ya kace miki aure kabariya ne faskare ne ita duk abin da kika samu na ɓatan rai da ‘ya'yanki da mutuncinki wani zai taɓa miki darajarki to jarabawa ta biyu bayan ta dawo an ba ta baiwa hajara sun taho kenan za su yi gaban tafiya to Allah ya da muna nasaratu kuma ba haihuwa sun yi addu'a sun yi addu'a annabi ibrahim yana so ya samu ɗari ita Allah bai ba shi ba bari ku ga mata mana ki ga mace mai imani ko za ki iya gwada imanin nan da ta ga annabi ibrahim ya damu ne samu ɗa ba ita ma ta damu ba su samu aikuwa ba sai ta ce ya nabi allah ya annabin allah wannan yarinyar da aka bani hajara wannan yarinyar baiwa ta ce ta wace na baka ita ko za ka aure ta ya ce eh ta ce na baka ita in ka bada ba ko za ka yi irin waɗannan matan su ake so ki samu yar aiki ki kawai ki ba mijinki wala ta sun bar mun karatu na ba da ba su yadda ba wallahi annabi ibrahim ya karba ya yi godiya kawai ya aure hajara Allahu akbar yana auren hajara ba a je ko ina ba kawai sai Allah ya azurta shi da samun ɗa namiji da ita shine annabi Isma'il malama duba abin da aka yi shi dan Allah na so na ƙarasa kisar nan me ya faru ya aka yi amma ba lokaci gobe insha Allah za mu dora amma kun ga wannan kyautar da ananin sarrafa ta yi ko to daga baya fa gaskiya sai da aka samu matsala eh ai to ai mace sai ai ta ce gaskiya ba zan iya zama da ita wuri guda ba sai dai ka ɗauke ta ka kai ta yadda za ka kai ta Allah sarki shi yasa duk wanda bai fahimci mace ba in zai yi faɗa da mace akan kishi zai zalunce ta dole ne mata ta yi kishi duk matar da take son ka dole ta yi kishi jinin ku ne tsokar ku ne kashin ku ne dole kishi karke dama ba ki da kishi a buga kishi hajiya a buga a buga a buga a daka a daka Allah ta da nasara amma fa ban da kishin banza na zuba wa ɗan kishiya shinkafar bera Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka sa mu da imani Allah ya sa mata mu koyi da tarihin na nasararsu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله تعالى لا متاشي أكن إسر معنا هاجر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى